الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara muna cikin babu waqtil juma'ati idza zalat ash-shams wannan babu da Imam Bukhari ya akkada shi yana magana akan lokacin juma'a wanda cewa jamhur sun tafi akan cewa waqatin juma'a shine wakatin azhar wakatin azhar kuma kowa ya san sai rana ta yi zawwal shine wakatin azhar zaka juma'a ba a yin juma'a sai an yi zawwal sai rana ta yi zawwal ma'ana ta karkata daga tsakiyar sama shine zawwali to sannan lokacin juma'a ya shiga wanda an yi maganganu da yawa na malamai da waɗanda suke ganin cewa juma'a a iya yi kafin zawali saboda wasu nasusa waɗanda suka dogara da su wanda kuma malamai sun yi bayani akan waɗannan nasusa kamar cewa an ruwaita daga abdullahi bin mas'udin ya zamo yana yin jimma'a sallabina yace sallabina abdullahi ya ani bin mas'udin aljuma'a ta duhan abdullahi bin mas'udin ya yi sallah da mu watan duhan in ji abdullahi bin mas'udin to da hantsi sannan kuma cewa sallabina muawiya shi kuma sa'id ibn suwaid yace sallabina muawiya juma'a duha kaga shi ma wannan daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi akan cewa za a iya juma'a kafin zawali haka nama zance da aka ruwaita daga sayyidina ali karramallahu wajhahu wa rabbi anhu cewa abu razinin ya ce kunna nusalli ma aliyin aljuma'ata fa ahyanan najidu bai'an wa ahyanan la najid ma'ana wani lokaci zawali yayi wani lokaci zawali bai ba kamar yadda suke fahimta to duka dai in an tuna an bada amsa akan waɗannan akwai wasu waɗanda abinda ake fahimtar ba shi bane abin fahimta ko kuma a'a wasu isnadodin ba su inganta ba domin misali misali in an zuba da amsa abinda aka ruwaita daga sayyidina ali karramallahu wajhahu cewa wani lokaci yayi sallah najidu fai'an wa ahyanan la najidu to kaga wannan ba hujja bane akan cewa ana jimma'a kafin zawwal aka ce abinda ake fahimta sayyidina ali wani lokaci yakan yi ta zawwalin nayi wani lokaci kuma ya yi kafin sai bayan zawali ya fitar da kaɗan an ɗan jinkirta kenan wani lokaci ba za a jinkirta ba da zawalin ya za a yi ta kawai wani lokaci kuma a ɗan jinkirta abinda ake fahimta kenan kaga abinda suka fahimta kenan a cikin maganar sayyidina ali sannan abinda aka rubuta daga abdullahi bin mas'udin cewa abdullahi bin mas'udin yayi sallah da mu watan duhan aka ce to a cikin isnadi akwai abdullahi shi kuma abdullahi din nan saduqun walakin nahu tagayyara mai gaskiya ne amma fa lokacin da ya tsufa an samu matsala an samu matsala wajen kokolwar shi da haddashi wannan abin ya taba riwayar da yake ci to sai riwayar kuma magana cewa sallabina muawiya duhan shi kuma a cikin isnadi akwai sa'idu shi sa'id din nan zakar ibn adil fi du'afa ibn adil ya kirga shi a cikin du'afa masu rauni kuma imam al-bukhari ce la yutabu ala hadisi bai da mutaba'a a hadisin sa ma'ana babu wata riwaya da ta mara ma wannan riwayar baya balle ta karfafe ta kaga mara ma riwaya wata riwaya ta mara ma riwaya baya yana karfafa wacce riwayar kuda suna da rauni to ba samu wannan ba yace la yukabu ala hadithihi sannan abinda aka rawaita shi kuma kan sa'd ibn sa'd ibn abi waqas la yadullu ala fi'liha qabla zawal bai nuna yin juma'a gabanin zawal domin ya ce mukan yi watan juma'a mu dawo mu yi kailuna ya ce bai nuna cewa za a yi juma'a kafin gaba abinda kawai ke nuna wa jinkirta kailular da ba haka suka saba ba sun saba su yi baccinsu su kare su tashi su yi juma'a ko su tashi su yi azan to amma sai zan su a jinkir a gabatar da juma'ar sannan daga ba a yi kailula to ai jinkirta kailular a gabatar da juma'a bai nuna juma'a yi ta gabanin zawal bane an yi ta lokacin da zawal yayi amma baccin ne shi ka aka jinkirta me zai me zai sa jinkirtawa ita juma'a ba wai ita kadai ake zuwa ba tana da hidimomi a yi wanka wani ma zai aski ya yanka a kaifa ya yi wasu hidindimu wanda suka shahi jima'a to waɗannan hidindimun da suka shahi jima'a kaga sun cinye lokacin ma da za a je a yi ƙailulai don haka sai a jinkirta ƙailulai dai a bari sai an dawo jima'a don haka wannan magana ba tana karanta da cewa an yi juma'a kafin zawali ba to wannan duka sannan kuma da waɗanda amsar da aka ba waɗanda suke ganin cewa juma'a tunda an ce juma'a idi ce to shi kuma idi da duhan ake shi da hantsi ake shi don haka a iya yi aka ce to wannan kiyasi bai yi ba domin in ha haka ne ai ba a azumi ranar idi haramun ne azumi ranar idi to ita ma juma'a haramun ne azumi ranar ta in an ɗauki juma'a kamar kwatankwacin idi take tunda an ce idi ce to duk an ba ta hukunce hukuncen idi in an ba ta hukunce hukuncen idi kaga azumi zai haramta kenan a ranar juma'a wanda kuma ba haka bane wanda ba haka bane to da dai amsoshi kuma mun karanta bayanonin al-hafiz ibn abdul bar a cikin at-tamhid wanda al-istiskar wanda ya kawo maganganu na fuqaha'ul amsar matsayin lokacin jumma'a in ka tace zaka ga cewa duk gaba ɗaya an yi ittifaki akan cewa ita jumma'a sai zawali ya ake lokacin azhar ake ta abinda suke da sabani iya tsawon lokacinta to daga zawali ya yi har ya zuwa yaushe duk ana iya yin juma'a ko ko har ya zuwa yaushe in an kai daga bayan haka ba iya juma'a to nan suke da sabani ko su ce har rana ta kusa faduwa duk ana iya juma'a ko suka ce a wannan lokacin da yana azhar da an wuce shi to ba magana yin juma'a shi kuma lokacin to an tuna an tuna wannan bayanuna kamar maimai ne saboda shi babin ba a kare shi ba kuma hadisan babin ba a kare su da ci gaba ɗorawa ne za a yi akan hadisul babi na maganar babu waqtil jumu'at idza zalat ash-shams to
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال خبرنا يحيى بن سعيد انه سال امرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهانة انفسهم وكانوا اذا راوا الى الجمعة راوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم حدثنا أبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راهوا إلى الجمعة راهوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم ولن الحديث أبدان يا من تدموا قال يجي أخبرنا عبد الله يجي عبد الله يا ذن تدم شي أبدان سنن عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي أبو عبد الرحمن المروزي يا وفاتي واتن هجرانا لشكرا دريدو دشرين دادا وفاتي شي أبدان شي كما أبدان يا كرقادة عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك عندي شافتين طبقة shi yana daga cikin wanda suka dawwana hadisai akan babu ba tabaka su imam malik wanda suka dawwana hadisai akan babu ba kamar cewa farko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kan babu ba suke ba da aka dawwana su ma'ana dawwana su hada su da aka hada su ba la'akari da babi wannan babi wannan hadisi wata yana magana kan wanka me bi mishi yana magana kan zakka wataƙila mai mishi yana magana kan azumi ko aure ko wani abin da ya kama da haka duk har wasa suke sai daga bayan Allah ya buɗa musu suka ga ai bari su mai da hadisan nan kan babi babi to ita ce dabaka su Imam Malik shine wa awwal jami' lil abwabi jama'atu fil asr zuqtirad kabni jurayj wa hushaym malik wa ma'mar wa walad al mubarak to walad al mubarak din shine Abdullah ibn al mubarak yana da cewa suka dawwana hadisai akan babu ba قال أخبرنا يحيى بن سعيد يجي يحيى بن سعيد الأنصاري ya ba mu labari annabi sa'al amra ya ya ya tambayi amratu bint abdurrahman bin sa'ad al-ansariya amratu bint abdurrahman bin sa'ad al-ansariya ita kuma tace ta tambayi da aka tambayi ita amra an al-ghusl yawm al-jum'a dangane da wanka ranar juma'a fa qalat sai tace qalat aisha radiyallahu ta'ala kaga ita ma ta mai da abu ga ummu aisha hukunci akan wanka ranar juma'a hukuncin wankan juma'a me matsayinsa qalat aisha radiyallahu anha sai aisha idan Allah ta bata gare ta ce kana nasu mahnata anfusihim da mutane sun zama mahnata anfusihim su ne masu hidimar kansu mahnata shine khuddamu anfusihim eh mahnatu kamar katabatu katabatu kaga jam'i ne na katibu katibu ta ce katabatu mahinu sai a ce mahanatu mahanatu masu hidima su ne masu hidiman kansu in za su yi cefa ne suke zuwa su yi in za su yi noma suke wa kansu noma in za su yi wani aiki da wanda yake ya shafi hidima na motsa jiki suke wa kansu irin waɗannan hidimomin to yi ma kansu waɗannan hidimomin sai ya sa yi ma kansu waɗannan hidimomin sai ya sa in sun yi aiki sai su ji suna ƙari ko in sun yi zufa sai ya zama suna ƙari to wannan shi yasa ta ce kanan nasu mahnata an sun zamo su ne masu yi kansu hidima wa kanu idan rahu ila juma'ati rahu fi hay'atihim in za su tafi juma'a za su tafi a halin da suke ciki ba su yin wanka mutum ya fito daga gonar shi sai ya taso masallaci kaga yayi zufa yana ƙarin zufa sai ta kuma masallaci ko kuma ya dawo daga kasuwa sai ta kuma masallaci ko kuma ya dawo daga wani aiki sai ta kuma masallaci to shine idza rahu idan sun yi tafiya ma'ana in sun maraita rahu fi hay'atihim za su tafi a cikin halin da suke ciki wannan ita ce mudabakar hadisin da tarjama domin an ce raha ya maraita to a luga raha shine rawaha to rawahu la yakunu illa ba'da zawal ba a samun rawahu sai ba'da zawal eh ba'da zawal sai zawali yayi sannan ake maganar raha don haka yace idza rahu in za su maraita zuwa masallaci rahu fi hayatihim halin da suke ciki in daga gona ne to wannan halin su masallaci in daga kasuwa ne wannan halin sai masallaci in daga wajen wani aiki ne wani kwadago ne daga wannan halin sai masallaci kaga fi hay'atin cikin halin da juma'a ta same su to a cikin wannan halin za su tafi masallaci kaga ba magana a ce ai wanka balle a canza tufafi kamar dai yanzu mutum na wanda ko yana wani aiki ko yana noma sai dai an kira azhar kaga ajiwa kawai zai sai shiga masallaci bai cewa sai ya ta yayi wanka ya canza kasan ne ya je azhar to haka suke kafin a shar'anta yin wanka da sa sabbin tufafi ko da sa tufafi masu kyawu to faqila lahum sai aka ce da su lawik tasaltum ai da dai za ku yi wanka da zai in an tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kaza an ce qila aka ce su ba fadi wa ya ce musu ba amma in mun koma riwayar baya ai wata rana ummi na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daki na sai ɗaya daga cikin su ya taho ya yi zufa kuma ya yi biɗin da kura hamza Allah sallallahu alaihi ya ce ai da dai taɓa hartum za ku yi wanka saboda wannan yini na na juma'a to irin shi ne sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce musu ai da dai faqila lahum law iktasaltum da dai za ku yi wanka kaga babu amsa ai la kana ahsan abin kaddarawa da zai a ce in za ku zo ba wai yadda mutum yake ba daga gona kawai sai sai sai masallaci ko daga shago sai masallaci ko kuma daga wurin wani aiki na kwadago sai masallaci a lawin tasaltum da dai za ku yi wanka saboda kaga ya tafiyar da zufa mai ƙari ya tafiyar da zufa mai ƙari ko ƙura yadda mutum ya taho zai cutatar da domin in kowa ya yi zufan yana ƙarin zufa to za a cutar da juna to don gudun cutar da juna sai aka ce a je a yi wanka a tafiyar da wannan zufan sannan a sa tufafi waɗanda ba da su aka yi aikin ba ba da su aka yi aikin ba kaga su in can zufa ya ɓata su to haka aka ce in za a zo juma'a a ma sa tufafi ahsana siya kaga wanda ɗazu ba da shi kake ba yanzu sai ka sa wankakke ne baya da datti baya da kazanta ka tabbatar da tsarkinsa kuma ka tabbatar da kyawunsa sannan kuma bugu da ƙari ma sai a shafa turare duk mun yi shi can babin musamman imam bukhari yake ɗauke mishi babin shafa turare matsayinsa a ranar juma'a to yanzu dai mu fahimci mu ɗabaka abin da ya sa imam bukhari ya kawo shi cewa wa kanu idza rahu lil juma'a sun zamo idan za su maraita zuwa juma'a rahu fi hay'ati za su maraita ne a cikin halin da suke ciki aka ce rawahu la yakunu illa ba'da zawal ba a samun rawahu sai zawali yayi kaga dama can ya kawo shi a karkashin babu waqtil jumu'ati idza zalat ash-shams to حدثنا سليج بن النعمان قال حدثنا قليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس.
حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس وانا الحديث سريج بن النعمان يا لن تدموا انجي امام البخاري قال حدثنا فليح kaga wasu masu wazanin sunaye biyu sun jeruri ɗan wazanin sunayensu biyu a tasrifi kaga suraiju fu'ailu sannan fulaihu kaga suraiju fulaihu duk sun jeru wazanin sunayensu guda biyu فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي يا كتب عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك يا كتب انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس yace haƙiƙa annabi sallallahu ta'ala sallam ya zama in ji anas ibn malik anas yana daga cikin wanda suke mafiya riwaya tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya hijira kuma makka iyayen Anas suka ba suka ba manzo Allah shi kuma haifi shi musulmi ko kuma Abu Talha mijinta shi ya danka manzo Allah Anas shekara goma yana manzo Allah hidima yace hadaran wa safar a halin zaman gida a halin tafiya ni ne khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka ya zamo daga cikin mafiya riwaya kusanci shi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to haka yake cikin manya manyan masu riwaya za ku mukfiruna baharukum nabiyun sai aka ce wa anasu aishatu wa jabirul muqaddas sahibu dausin wa kadhabnu umara rabbi qini bil mukfirina darra waɗannan su suka fi kowa yawan riwaya suka fi kowa yawan riwaya cewa sun fi kowa yawan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wasu kuma wata miza ce daban ba sun fi kowa girma a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wata hakikar da kenan naji wani malami yana magana akan waka yana ba mawdu'in da muke magana kan shi bane amma dai bambanci a ce wani sahabi ya ke bantu da wani abu ba ya nuna abun watan ya fi wani bane shi yasa ke bantu da wannan cewa da waka wani abun kirki ce yana magana akan yaba annabi da wani abun kirki ne to da su sayyidina abubakar da umaru da usmanu da aliyu da sun fi hassanu yawan waka tun da sayyidina abubakar bai da yawan waka don haka waka ba wani abun a zo a gani ba ce ba ta cikin ma abubuwa da suke masu kyau ko mustahabbai ko mandubai ƙoƙo waƙa ja'izi haka yace ƙoƙo waƙa ja'izi ce abinda an yi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuma kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu bai hana ba sunan shi takrir sunna aka nemi manzon Allah izini yace ka kai ba umarni bane kai hamma da addu'a kada Allah ya sa haƙorin ka ya zube kada Allah ya sa bakin ka ya mamulo duk wannan umarni ne kuma a yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi har yayi kyautar bargo duk a ce ba a gano matsayin waka ba ko ko abin da za a ce mata halak jaiz to magana cewa inda waka abu ce mai kyau ko wani abun a zo a gani ce to da sayyidina abubakar ya fi hassanu yawan waka da sauransu to duka wannan sai mai wannan tambaya ya ƙare ya ce i lallai hassanu bai kai waɗannan sahabbai girma ba amma rashin bai kai su girma ba kuma bai nuna abin da Allah ya hore mashi ba shi kuma wani abin ba wani abu bane a ɗauke shi ba wani abu bane ko kaɗan saboda in ka ɗauka wajen riwaya yanzu riwayan nan ta hadisi duka duka hadisan sai na abubakar 140 da wani abu ne 140 da wani abu ne lokacin da su sai na anasu ummina aisha abu huraira suna da hadisai dubbai abu huraira ma a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi an ci shekara hudu ko uku ina rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi amma kuma ga cikin muksirun fil hadisi kenan yanzu riwaya hadisi ba wani abun a zo a gani bane dan da abun a zo a gani ne da sayyidina abubakar ya yi waɗanda mukbiruna kenan riwaya hadisi da wani abun a zo a gani ce da sayyidina abubakar ya fi kowa yawar riwaya don shi ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani matsayin da ba kowa tare da shi sai shi iz yaqulu li sahibihi la tahzan iz huma su biyu kawai rak ga sai na ali shi kuma su biyu rak suka yi sallah duk duniya ba mai sallah lokacin sai su biyu rak suka yi sallah to amma duk tare da haka ba su cikin mukfiru na filadis yanzu a ce riwaya hadisin annabi kenan ba abin a zo gani bane to da Allah a rika jin tsoron Allah cikin ba da amana ta ilimi abin duk da annabi aka yi a gaban shi ya ji daɗi har ya yi kyauta wani abu muhimmi to ai kai dole rigimar ka tsaya ka fahimci wannan abin yana da kyau tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin yana da kyau mata suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina suna cewa mu ne matan banu Najjar ya habbaza Muhammadun min jari suna ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya juyo yana murmushi yace yace atuhibbibnani kuna so na ko to Allah ne ya sa manzo Allah ya ce kuna so na ko saboda waka ashe waka na fassara soyayya har manzo Allah ya fassara ta a matsayin soyayya a tuhibbibnani kuna so na ko sai suka ce na'am ya rasul muna son ka to bari ka ji amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu ko kuma watan toshi ko kuma tukuici na soyayya su gare shi yace wallahu yashhadu inna qalbi yuhibbukum Allahu akbar Allah ne shaida ni ma zuciyata tana son ku Allah ne shaida ni ma zuciyata tana son ku saboda waka da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duka ayi watsi da duk irin waɗannan haqa'iq da waɗannan nasosa a ce waka ba wani abu bane ai in zaka yi magana kai magana akan waka wanda shari'a ta yadda da ita waka da shari'a ta yadda da ita waka da akai akan alfazun da basu wuce iyaka ba to su kuma alfazun sai a zo a zuba su a faifai a gani wane ne ya wuce iyaka wane ne bai wuce iyaka ba shi ne kawai wace aka irin ta aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya ji daɗi har ya kyautar barko wace ce kuma ya yi ma mai ita gyara dan an yi wasu waƙoƙin manzo Allah ya gyara ya ce wannan abin da ka ce ka daina cewa haka amma ka ci gaba da sauran kai ka ci gaba da sauran umarni ne a ci gaba da sauran umarni ne kuma shi ne wannan bayanin fa har da wannan kisa ya kawo ta ki daina cewa abin da kika ce ya san duk abin da ke gobe maza Allah ta ki daina cewa haka amma ki ci gaba da sauran shi ne wannan magana shi ya faɗi haka to ai a cikin a ci gaba da sauran umarni ne maza Allah ya kuma lokacin da yake cewa babu ba ta karkashin umarni waka ba ta karkashin umarni dukkan ta gabaki ɗayan ta in ka tara ta a karkashin halacci take to saboda haka a fahimci a ba da amana ta ilimi al'amari ne wanda duk abin da mutum zai faɗi cewa Allah ya ce manzo Allah ya ce zai tsaya a gaban Allah ya maimaita duk abin da ya in yayi son rai zai maimaita in kuma ya tsakanin shi da Allah zai maimaita abin da ya zo an katsayin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi yafiya a kan shi نعم an anas ibn malik abin da ya kawo maganar anas ibn malik yawan riwaya anas ibn malik har shi ya ja wacce magana anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamilu ash-shams yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana sallatar juma'a lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama shine dalilin kawo wannan hadisi a karkashin wannan tarjama cewa waqatul jum'ati idza zalat ash-shams to
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال كنا نبكر بالجمعة ونعيد بعد الجمعة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونكيل بعد الجمعة وأن الأبدان وأن مكجد أزو يا ذا الدم قال أخبرنا عبد الله كما إلم الرواية shi ma abdanu ya karɓa daga abdullahi ibn mubarak kamar wancan qala akhbarana humaydun yace humaydu ya zantar da mu an anas humaydun al-tawil ya ji daga anas ibn malik qala yace kunna nubakkiru bil jum'ati wa naqilu ba'da al-jum'ah mun zamo muna yin juma'a da wuri nubakkiru kaga nubakkiru wasu sai suna fahimtar sammako a yi sammako kenan a yi ta da safe don haka tun an ce nuba kiru a iya yin ta kafin zawali tun duhan sai a yi ta malamai suka ce ba shi ake nufi ba shi lafazin nuba kiru kan zo da ma'ana da yawa abinda aka yi da sassafe bukur kenan da sassafe ko kuma abun da aka yi farkon wakatin shi farkon wakatin shi akwai wanda ya amfani da nuba kiru din kuma a magariba nubakir muna yin gaugawa ma'ana muna yin magariba farkon lokacin ka don haka duk in an ce za a yi harka karfe biyu to in ka zo biyu ko biyu shaura to sunan ka kayi sammako ai ba ba ka zo da sahi ake nufi ba ka zo da wuri ka zo da wuri ake nufi don haka wanda ya yi magariba rana na faduwa bai jinkirta ba to yayi da wuri kenan yayi da wuri shi ake to don haka yanzu nan nubakkiru bil juma'a muna yin juma'a da wuri ma'ana zawwal layi ba a bata lokaci ba jinkirtawa wa naqilu ba'da al juma'a sannan sai mun yi juma'a din sannan mu je mu yi kailula naqilu ba'da al juma'a sai mu yi kailula bayan juma'a aka ce wannan kaga yana nuna watan bayan da suka saba bane yadda suka saba su yi kailula su tashi lokacin sallah na yi idan rana ta dan haya sai su dan kwanta wani dan kwanta suke yi kamar minti talatin zuwa awa ko ko abin da ya kasa haka to wannan baccin sun rage gajiya a cikin shi saboda an tashi tun da safe ba a kwanta ba to wannan gajiyar to in an yi kailular sai a yi wasu kuma kailular ma sai bayan sallah azhar suke yi azhar tsakanin azhar da al'asar to shine yace nubakkiru bil juma'a muna yin juma'a da wuri sannan ya ce sun mana ƙilu wa wani ƙilu ba da juma'a sannan mu yi ƙarura bayan juma'a to babun idza ishtadda al-harru yawm al-jum'ah babun idza ishtadda al-harru yawm al-jum'ah wannan babu yana magana akan idza ishtadda al-harru yawm al-jum'ah idan rana ko lokaci ne to idza ishtadda al-harru yawm al-jum'ah idan rana ta yi zafi ranar juma'a kaga an ce iza iza shtadda al-harru yawm al-juma'a idan rana ta yi zafi ranar juma'a to ana lalubin ina amsa ta ina amsa take tana an ce iza ita kuma iza magana ce wadda ke ba bukatar amsa ita iza shtadda al-harru yawm al-juma'a to jawabi mahzufi ne abin kaddarawa abrada biha mai jimma'a mai zuwa jimma'a ko masu zuwa jimma'a in ana tsananin bazaran nan tana zafi rana na zafi to ana sanyayawa ma'ana a jinkirta juma'a har rana ta dan rage zafi shi a amsar ibrada hadisan da ke cikin babin su za su tabbatar da wannan ibradi na'am حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن اماره قال حدثنا ابو خلده هو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاه واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه يعني الجمعه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة وأن الحديث محمد بن أبي بكر المقدمي يا غنتدم إنجي إمام البخاري قال حدثنا حرمي بن أمارة حرمي بن أمارة يا ذن تدمو قال حدثنا أبو خلدة يتي أبو خلدة يا ذن تدمو هو خالد بن دينار شين خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يتي ناجي أنس بن مالك يقول لنا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا ذم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة إذا سنيت أنني ana lokacin hunturu bakkara bis salati zai yi jimma'a da wuri ba za a yi jimma'a da safe ba tun sassafe eh ba shi ake da bukuri ba eh bakkara zai yi jimma'a da wuri ma'ana zawwalna yi za a yi ta amma wa idza shadda al harru abrada bis sala amma in sanyi in zafi yayi tsanani ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na sanya yawa da yin sallah yana sanya yawa da yin sallah to wannan hukunci ne wanda yake mutlaki ya dauki azhar ya dauki watan juma'a ya dauki azhar ya dauki juma'a don tare lokacin su guda ne lokacin su guda lokacin da ake azhar shi ake juma'a lokacin da ake juma'a shi ake azhar na'am ya'ani al-jum'a abin da yake nufi juma'a anan sai abin da yasa Imam Bukhari bai yanke bai kawo amsa yace babun idza shtadda al-harru yawm al-jum'a sai yace abrada bis salati ko kaga bai bai abin ba bai cika ba bai bada amsa ba aka ce abin da yasa bai bada amsa ba jin dan watan ana jin rashin tabbas a cikin wannan yani al-jum'a ba lafazin ansu malikin bane da haka lafazin tabi'i ne wanda ya riwaita daga anasu ko wanda yake bayan tabi'i ne wanda ya riwaita daga wanda ya riwaita daga anas ibn malik amma bai cikin lafazin shi anas ibn malik cewa yau juma'a shi lafazin anas ibn malik mutlaqin lafazi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtadda al-bard bakkara bis sala wa idza ishtadda al-har abrada bis sala kawai abrada bis sala eh to shine to shine dalilin da yasa sai bai kawo cikon ba saboda wannan ɗan ƙaiƙan wasu na jin shin wannan ya'ani al-yawmul juma'a lafazin waye na tabi'i ne ko na mandunar tabi'i ne قال يونس بن بكير يونس بن بكير اخبرنا ابو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة كاجي ابن يونس يجي يونس بن بكير ياتي ان اللورا امام البخاري انا ياي تعليقي ya ce ƙala yunus ibn bukairin kaga babu isnadi daga wa ya karba har zuwa yunus ibn bukairin babu bai ambata ba kaga shine ta'liki to ta'liqin nan kamar yadda aka sha bibiyar mu'allaqat ko ta'liqat imam bukhari garo suke imam imam bukhari ya wasu abin sa inda aka fito ko zai wasu abin sa nan gaba inda aka tasamma ko wani littafi mu'tabari ya yi wasli ko kuma shi din ma amma a wani wuri ba cikin sayyansa ba to kamar yadda wannan ta'liqi Imam Bukhari malamai suka ce yayi wasu sa a cikin littafin shi na Al-Adab al-Mufrad Al-Adab al-Mufrad ne Imam Bukhari ne amma kaga ba cikin Sahih Bukhari din bane amma dai cikin Al-Adab al-Mufrad din sa ne lafazin sa sami'tu ana sabna malik wa huwa ma'al hakam amir al-basra ala as-sarir yaqulu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha kana al-harru abrada bis-sala wa idha kana al-bardu bakkara bis salati nan kadai ya tsaya walam yadhkur al jum'a cewa ya ani al jum'a a riwayar sunu malikin babu ta
وقال بشر بن صالح وقال بشر بن ثابت حدثنا حدثنا أبو قلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي كيف كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي الظهر بشر بن ثابت شيما wannan ta'liqi ne Imam Bukhari wanda Isma'ili ya waslin sa ta hadisin Ibrahim ibn Marzuq daga Bishru daga Anas kaga daga Bishru daga Anas Isma'ili ya ya waslin sa ta kan hadisin Ibrahim ibn Marzuq daga Bishru daga Anas da lafazin idza kana shika'u bakkara bizuhuri wa idza kana sayfu abrada biha abrada biha to da wannan lafazin ne to shine yake to haddathana Abu Khalda yace Abu Khalda ta ya zantar da mu qala yace haddathana sallabina amirun wani basarake daga cikin sarakuna sallabina ya salla da mu aljuma'a ta ya sallaci juma'a da mu can al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad ya ambaci sunan kowa ne yace shine Hakam ibn Abi Aqil as-Saqafi Hakam ibn Abi Aqil as-Saqafi dan uwan ko dan ammin Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ne dan uwansa ne dan wa da dan kare suke da Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi to shine amirun sarki daga cikin sarakuna kaga nan ya ibhamin wane ne amma can a cikin al-adbul mufrad ya ambaci sunansa shine Hakam ibn Abi Aqil الثقفي abin da yake cewa kun maƙala li anas sannan sai ya ce da anas radiyallahu anhu ya dalla tabbata gare shi kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam zuhra to tunda azhar lokacin su ɗaya da juma'a ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallatar azhar din ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallatar azhar din al-imam at-taymi yace ma'anar hadis ma'ana wannan hadisi annal juma'ata waqtuha waqtu az-zuhri jimma'a waqatin ta waqatin azhar waqatin ta waqatin azhar don haka wa annaha tusalla ba'da zawali ana sallata jimma'a ne bayan zawali kamar da ake sallata azhar bayan zawali kuma ake yin ibradi da ita fi shiddatil har in ana tsananin zafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun ce fa abriju min shiddatil har fa inna shiddatal har min fahi jahannam ku sanyaya in rana tana da kaifi tana da zafi din nan yace wala yakunu al-ibrad illa ba'da tamakkun al-waqt duk ko kaji ana magana ibradi sai bayan lokaci yayi sai a ce to a dan saurara ta dan rage kai mai da Qasim ibn Muhammad Qasim Muhammad yace ma adrabtu an-nas illa wa hum yusalluna az-zuhra bil ashi ibar su mutane ba a Madina ma'ana ma'ana sahabbai da tabi'ai face suna sallatar watan azhur sai bayan rana ta yi sanyi sai bayan mu bi ba a bi wakati bayan kashin wakatin ta yawo na eh ba a kawo amsa bana eh ba ka amsa bane amma cikin wani yan kuwaye yan kuwaye dan an yi magana hada wakatin azhar da la'asar wakatin azhar da juma'a nake magana na'am wakatin su ɗaya to eh kwarai da gaske ana kailula kafin zawali kwarai da gaske